الرحمن الرحيم
babu ta'awuz min azabil kabari babin cewa a nemi tsari daga azabar kabari babin cewa a nemi tsani a nemi tsari daga azabar kabari na'am haddathna Muhammad bin al-Musanna haddathna Yahya haddathna Shubatu qala haddathani Awn bin Abi Tuaifata an abihi an al-Bara bin Azib an abi Ayyuba radiyallahu anhu barabun azibin ya karɓo hadisin daga abu ayyuba wato hadisin isnadin nasa ya kunshi sahabbai har guda uku saboda su- shi abu juhaifa wanda sunansa wahabu ibn abdullahi sahabi ne sahabi ne ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma almajirin sayyidina ali ne kwarai mutumin sayyidina ali ne kwarai bara ibn azibin sananne ne a cikin sahabbai abu ayyub al-ansari shi ma sananne ne shi ne ma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara sauka a gidansa farkon zuwansa madina kafin ya gina nasa gidan shi yasa hadisin ya kunshi sahabbai har guda uku a isnadinsa qala abu ayyub al-ansari yace
kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin garin madina zuwa waje wajen madina wa qad wajabat ash-shamsu alhali rana ta faɗi
fa sami'a sautan sai ji murya
fa qala yahudu fa Ah, qala yahudu sai ce wannan da alama muryar yahudawa ce tu'azzabu fi azabu fi quburiha quburiha ake musu azaba a kaburbura yahudawa ne ake musu azaba a kaburburansu wato ta yi shi yahudu din ya zama shi ne mubtada tu'azzabu fi kabari kuburi ha shi ne labari ko kuma ya zama a'a abin da ya faru an shafe mubtadan ne a aka kawo labarin kamar ya ce hazihi yahudu tu'azzabu fi kuburiha ya zama kenan musu wannan tu'azzabu fi kuburiha jimlar na'ati ne ga yahudu Eh, da'ati ne ga yahudu in mun ɗauki yahudu cewa kamar a matsayin nikira ne amma suka ce ai ba gaba ɗaya ba nikira ba ne ai alami ne suna ne na wasu mutane mu'ayyane shi yasa alami ne ba nikira ba shi yasa a sannan ya zama kenan jumla to azab fi quburi ha hali ce kenan na'am yawa tunda jumla an ta zo bayan ma'arifa ta zamo hali to wa qala an-nazaru naru yace a tasa ruwaya أخبرنا شعبة حدثنا عون سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ya kaba daga annabi sallallahu alaihi wasallama
حدثنا مؤلا حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثني ابنة خالد بن سعيد بن الآسي أنها سمعت النبي صلى الله عليه a وسلم taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وهو يتعوذ من عذاب القبر alhali yana neman tsari daga azabar kabari wanda wannan koyarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga al'umma dan al'umma su koyi da shi su ringa neman tsari daga azabar kabari shi yasa neman tsari daga azabar kabari yana cikin abu guda hudu da ake neman duk wanda ya sallah ya yi ya nemi tsari daga gare su ɗaya dai azabul kabari ɗaya su ilmasir ɗaya fitatil mahaya wal mamati na hudun shine azabu jahannama wanda akwai daga malamai wanda suka ce ma ai yin haka a ta hiyar karshe a nemi tsari daga wannan abu guda hudun lalle ne faril wajibi ne amma dai zancen da mafi yawan malamai suke kai shine cewa a haka din mustahabi ne ko sunna manzo Allah dai akwai hadisi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ya fito fili ya faɗa cewa a nemi tsari daga wayannan abubuwa guda hudun a sallah to حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال Abu Huraira Allah ya kara da a gare shi yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a ga addu'an nan wadda anan ta zo da sigan ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ne da kansa akwai ruwaya wadda ta zo da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci al'umma ne su ringa yi
Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr addu'a da yake kenan ya ubangiji ina nema ka kare ni daga azabar kabari wa min azabin nari ina nema ka kare ni daga azabar wuta wa min fitnatil mahya wal mamat ina neman ka kare ni daga fitinar rayuwa shine a gama bawa da jarraba ya kasa juriya Ah, ko ya fada cikin aibobi ko kuma bawa ya dore bisa banna yana banna ya ki bari to duk wannan yana daga fitinar rayuwa ko kuma a ce bawa ya ki bin tsarin shirya duk wannan yana daga fitinar rayuwa kuma na ina nema ka kare ni daga fitinar mutuwa shine tambayar mala'iku a kabari
wa min fitnatil masih dajjal ina roƙo ubangiji ka kare ni daga fitinar masihu dajjal
babu azabil qabr min al ghibati wal bawli babin cewa babban abin da ya fi haddasa azaba a kabari ga bawa shine yi da mutane ko rashin kiyaya daga bawani wannan abubuwa guda biyu sun fi komi haddasa azabar kabari ga bawa
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن داوس قال ابن عباس رضي الله عنهما Ah, abdullahi abbas ya ce مر النبي صلى الله عليه annabi وسلم على sallallahu alaihi قبرين wasallam ya wuce da wasu kaburbura guda biyu فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إنهما لا يعذبان hakika waɗanda suke cikin kaburburan nan guda biyu an yi musu azaba وما an zaki cewa ana yin يعذبان azabar akan kaburburan alhali ana nufin su waɗanda suke cikin kaburburan shi yasa wannan majazi ne mursali min idlaqil mahalli wa iradatil hali abinda ake musu azaba a kansa a- a ganinku a ganin mutane da yawa suna ganin ba wani babban laifi ba ne abu ne wanda ake ganin wani rainannen abu ne amma shi ya jawo wa'annan ake musu azaba shi ya sa so da yawa laifin da ake ganin ba komai ba ne amma yakan jawo bawa azaba mai tsanani shi ya sa kenan mai hankali duk abin da aka ce wannan abu laifi ne wajen allah me zai yi kokari ya kiyaye
ثم قال بلى sannan manzala ya ce gaskiya abin da ake musu azaba a kai babba ne in an dubi yadda abin yake ta fuskar addini ku ne a ganin ku kuke ganin kamar abin ba komai ba ne أما أحدهما amma ɗaya daga cikinsu فكان يسعى بالنميمة ya kasance yana yawo da zantutukan mutane ya ɗau zancen wannan ya kai wa wancan ya ɗau zancen wancan ya kai wa wancan
وأما الآخر amma ɗayan فكان لا يستتر من بوله ya kasance baya ƙoƙarin kariya daga bawalinsa
قال ya ce ثم أخذه Allah na ba لبن ya ce sai manzo Allah ya dauki wata itace danye فكسره a wata ruwaya aka ce dau tanka tanka ta tabino wadda take danya ya tsaga shi gida biyu bisa sai ni gida biyu ثم غرز كل واحد منهما على sannan ya tafa قبره kowane ɗaya daga itacen nan akan kabari daga kaburburan nan
ثم قال sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لعله يخفف عنهما tayo da sababin wannan kafa wadda ne ga itacen nan ko ga tankan nan a sauƙaƙe wa su wa'anda suke cikin kaburburan nan azaba ما لم ييبس matuƙar dai ita- itacen nan da na kafa bai bushe ba
باب الميت يعرض عليه بالغد- بالغداة والعشي a babin cewa mamaci ana nuna masa mazauninsa ko dai a aljanna ko a wuta safe da maraice wanda ke cikin kaburbura ana nuna masa mazauninsa a aljanna in dan aljanna ne ana nuna masa mazauninsa a wuta in dan wuta ne a kullum safiya da maraice wato gwargwadon wakacin safiya da maraice inda su wanda suke matattu ai ba wata safiya gare su ba wani maraice
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك Yeah.
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Mm.
أن رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu وسلم alaihi قال wasallam kala ya ce إن أحدكم إذا hakika مات ɗayanku idan ya mutu ورد عليه مقعده بالغداة والعشي ana nuna masa mazauninsa safiya da yamma إن كان من أهل الجنة idan ɗan aljanna ne فمن أهل to الجنة za a nuna masa mazaunin nasa cikin aljanna وإن كان من أهل النار in kuma ɗan wuta ne فيقال هذا مقعدك shi ma dai za a nuna masa mazaunin nasa a wuta a ce da shi ka ga nan shine mazauninka hatta yab'athaka Allahu Har- ila ila al-qiyamati ana nuna ma ne har zuwa lokacin da Allah zai tashe ka kuma a kai ka wannan mazaunin
babu kalamul mayyit ala al-janazati babu wato maganar mamaci bayan an ɗora shi a kan makara
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ya ji a wasa idul huduriyar Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa قال رسول الله صلى manzana الله sallallahu alaihi عليه wasallam وسلم ya ce إذا وضعت الجنازة lokacin da aka ajiye makara قاتملها الرجال على mutane su أعناقهم ɗauki makarar da mutum a cikinta a kan wuyayensu وإن كانت صالحة idan shi wanda ya mutu wanda yake cikin makarar na kirki ne قالت sai gawarsa ta ringa cewa قدموني ku yi قدموني maza ku kai ni ku yi maza ku kai ni وإن كانت غير idan ko صالحة ba na kirki ba ne قالت sai ta ringa cewa Ya wailaha.
yau kam ta shiga uku أين تذهبون ina بها kuke so ku kai ta ne ko aina ya sabo na biha ina kuke so ina suke so su kai ta ne akwai ruwayoyin guda biyu
يسمع صوتها كل شيء kome yana jin muryar gawan nan إلا الإنسان banda mutum mutum ne kadai baya ji ولو سمع الإنسان da a ce mutum ya ji لصيقة da ya suma don tsoron abu
باب ما قيل في أولاد المسلمين babu abin da aka faɗa game da 'ya'yan musulmi wanda suka mutu kafin su balaga
قال أبو هريرة رضي abu الله عنه huraira allah ya kara da gare shi ya ce عن النبي صلى الله عليه ya karbo daga وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam من مات له ثلاثة من الولد man da 'ya'yansa uku suka mutu ba su balaga ba wanda yake yana da 'ya'ya guda uku da suka mutu kafin a ce sun balaga كان له حجابا من النار wannan 'ya'ya nasa da suka mutu kafin balaga sai su zamo kariya ce gare shi daga wuta أو دخل الجنة ko ko cewa ya- ya shiga aljanna
حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال wato na hadisin yana daga hadisan da Bu- buhari ya kawo su mu'allakai kuma ya zama gaba ɗaya bai kawo masa isnadi ba ba inda ya kawo isnadin wannan hadisin daga ruwayar abu huraira eh, shi yasa ibn hajar al-asqalani yake faɗa wannan hadisin ni iyaka bincike na ban gan shi ya zo mutasili ba daga hadisin abu huraira da wannan lafazin sai dai akwai hadisin da imam ahmad ya ruwaito daga shi abu huraira daga manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba na za a samu ma'aura biyu musulmi a miji da mace wanda suke musulmi a ce 'ya'yansu uku sun mutu 'ya'yan da basu balaga ba sai ko ubangiji ya shigar da su ma- mahaifan da kuma 'ya'yan gaba ɗaya aljanna Mm.
don baiwarsa haka ko muslim ya ruwaito ne daga abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wata mace da ta binne 'ya'ya uku kafin su balaga ma'ana 'ya'yanta uku suka mutu kafin balaga Ah, wato ah, ya ce da ita kika kin samu kariya kin yi wa kanki shinge daga karfan shinge daga wuta bayan da za a yi a ce wuta ta taɓa ki Ah, to sai dai wannan amma dai da lafazin nan da buhari ya kawo ibn hajar ya ce bai ga wanda ya waito da haka ba gashi buhari ko ya kawo shi da sigar yanke Ah, kuma mu'allaki ne shi yasa da cikin hadisai 159 da buhari ya kawo su mu'allakai ba inda ya kawo isnadin su to haddasana yaqub ibn ibrahim haddasana ibn ulayyata haddasana abdul aziz ibn suhaib to عن أنس بن مالك ya رضي kabar da الله Anas ibn عنه Malik Allah قال ya kara yadda gare shi Anas ya ce قال رسول الله manzo صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة bayan da za a samu musulmi a cikin mutane da za a ce 'ya'yansa uku sun mutu لم يبلغ الإنسان da baki dan 'ya'yan nan nasa uku da suka mutu ba ɗaya daga cikin su da yake ya balaga إلا أدخله الله الجنة sai ko ubangiji ya shigar da shi aljanna بفضل رحمته da إياه.
baiwar rahamarsa gare su
حدثنا أبو الوليد حدثنا شوبة عن علي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه ya قال ji bara'u Allah ya kara yadda gare shi bara'u ya ce لما توفي إبراهيم عليه السلام yayin da aka karɓi ran sayyidina ibrahim ɗan manzon allah alaihi salam قال رسول الله صلى manzan الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce إن له مرضعا في الجنة yana da mai shayar da shi nono a aljanna
باب ما قيل في أولاد المشركين babin abin da aka faɗa a game da 'ya'yan kafirai
حدثنا حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا شوبة عن أبي بشر Mm, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم mm, قال mm.
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم to wato firyabi ya fidda hadisi cewa sayyida hadija matar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare yadda a gare ta آمين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajenta bayan mutuwar dan su kasu sai ya same ta tana ta kuka tace ya rasulullah kaga nonon kasu gashi yana ta bubbugowa daga jikina ina ma a ce kasim ya rayu in ya so a ce na gama yaye shi kafin ya mutu الله أكبر ni da a ce na yaye shi sannan ya mutu ai da na dan fi jin dama dama sai manzo Allah ya ce da ita ya kake damu ai akwai wadda za ta shayar da shi a aljanna الله أكبر iya kayan da Allah ya kaddara zai sha nono sai ya karasa shan nonon a aljanna sai Hadija ta ce ai ko da na san lamarin haka yake ai da ba zan damu ba sai manzo Allah ya ce da ita in kina so in ji yadda ke muryarsa a cikin aljanna الله أكبر sai sai da Hadija ta ce a'a ai ni maganar da Allah ya faɗa ko manzon Allah ya faɗa ai na gama gaskatawa ba sai na ji ba eh ba sai na ji ba to ne su haile a sharhinsa na sira ya ce wannan yana nuna mana irin zurfin fahimtar hadija allah ya kara yadda gare ta to ba a babu abin da aka faɗa game da 'ya'yan mushrikai haddasa na hibbanu a bara na abdullahi الله wa أخبرنا abdullahi na شوبة mubarak a عن bara na shugaban أبي بشر abi bishirin an sayi عن ibn سعيد بن jubairin جبير an ibn عن ابن عباس abbasin رضي الله عنه ya karɓi daga abdullahi ibn abbasin allah ya kara yadda a gare su قال ya ce سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hukuncin ƴaƴan kafirai da suka mutu kafin su balaga ƴaƴa ne wanda iyayensu kafirai ne suka mutu ba su riga sun balaga ba ƴaƴan to me hukuncin su za a ce ƴan aljanna ne ko ku za a ce ƴan wuta ne فقال
Ah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين Allah tunda shi ne ya halicce su ya san irin abin da za su yi da a ce sun rayu idan da sun rayu me za su yi
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عداء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ya ji ba huraira Allah ya ƙara dagare shi yana cewa سئل رسول الله صلى الله an عليه tambayi وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عن ثلاث daga مشركين.
'ya'yan kafirai فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الله أعلم بما كانوا عاملين Allah ne ya san abin da inda a ce sun rayu sun girma sun balaga za su aikata
حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال Abu Huraira ya ce قال رسول الله صلى الله Manzala عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce كل مولود duk wani ɗa da aka haifa يولد على الفطرة ana haihuwarsa ne bisa tsari na musulunci فأبواه amma يحبونه daga baya ne iyayensa suke sanya shi ya koma bin addinin yahudanci أو ينصرانه ko su sa shi ya koma bin addinin nasaranci أو يمجسانه ko su sa ya koma addi- bin addinin maguzanci كمثل البهيمة kamar dabba ce تنتج البهيمة a ana haifan mata dabba هل ترى فيها تدعاء kana ganin wadda take mai tsagaggen kunne a cikin wanda aka haifa ai babu a daga baya ne ake tsaga musu kunnen haka ma ku- mutane duk wanda aka haifa an haife su ne bisa tsarin a- addinin musulunci tarbiyya ita take lalatawa inda aka samu lalacewa yasa na hadisi yana nuna mana muhimmancin tarbiyya نعم cewa tarbiyya ita ce ginshiƙi a game da zamowar bawa mummuni ko ba mummuni ba ko zama wasa na kirki ko ba na kirki ba amma asali duk bayi an yi su ne yadda za su zamo na kirki amma kuma tarbiyya ita take zuwa ta lalata
babu wannan babi ne shi ya sa wani hadisi na daga baya da buhari ya kawo yana nunawa kenan ashe cewa ayan kafirai wanda suka to ba su riga sun balaga ba yan aljanna ne a za a ce yan aljanna ne Eh, wancan hadisi ko na sama yana nuna cewa to Allah ne ya san ina za a kai su tunda shi ya san inda sun girma wani irin aiki za su wannan da ya jawo aka samu fahimta mabambanta ma- fahimtoci mabambanta daga malamai a game da haka na yawa a game da haka musamman akwai wasu hadisan da yawa da suka zo wanda su ma a zahiri sai a ga kamar sun yi ta'aruri akwai hadisin da bazaru ya ruwaito a daga hadisin samurata daga manzo sallallahu alaihi wasallam abu dawud ma ya ruwaito hadisin daga anas ibn malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƴaƴan kafirai da suka mutu basu riga sun balaga ba a ranar lahira su suke zabowa masu hidima ga ƴan aljanna in an aljanna sun shiga aljanna to wayannan su ne masu yi musu hidima illa iyaka isnadin hadisin a duk littattafan guda biyu yana da rauni yana da rauni shi yasa akwai kauli da cewa ai ma gaba ɗaya turba za a mai da su akwai kauli a, da cewa ai wuta za a kai su wanda alkali iyar ya hakaito wannan daga imam ahmad amma ibn taymiya ya ce a'a ba imam ahmad bane ya faɗi wannan magana wasu wani ne dai a cikin almajiransa ya faɗi haka akwai kauli da cewa a ranar lahira za a yi musu jarrabawa za a yi musu ya'yan kafirai da suka mutu ba su riga sun balaga ba cewa a ranar lahira za a yi musu jarrabawa a kawo kamar wuta a ce za ku ba Allah in ce za su ba Allah da su ku shiga wannan wutar Allah ya ce ku shiga to wanda yake ya yadda tunda ya ce zai ba Allah ya shiga sai wannan da a zahiri ta bayyana a surar wuta ta koma aljanna gare shi wanda kuma ya ƙi to shi kenan ya jawo wa kansa wanda shi ma dai hadisin da ya zo da haka bazzar ya ruwaito shi daga hadisin anas da abi sa'id haka nan kuma tabarani ya ruwaito shi da ga hadisin mu'azu illa iyaka ake cewa to ai wannan hadisi kamar yana nuna akwai wani takalifi a lahira an san ko ita lahira ba gidan takalifi bane to
babu ba wannan babi ne حدثنا موسى بن اسماعيل mm, حدثنا جرير بن حازم حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال samuratu yace كان النبي صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya kasance إذا صلى صلاة idan yi sallah sallah أقبل علينا a wata بوجهه ruwayar sallar safiya sanda da ya sallah asuba to yakan fuskanci sahabbai da fuskarsa فقال yakan ce من رأى منكم الليلة الرؤيا waye a cikin ku yi mafarki a wannan daren da ta wuce قال yace فإن رأى أحد in Allah ya sa a cikin sahabbai akwai wanda yake yayi mafarki قصها sai ya bayyana wa manzo sallallahu alaihi wasallam mafarkin da ya فيقول ما شاء الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi fassarar ta yanda Allah ya nufi zai faɗa فسألنا يوما wata rana manzon Allah ya tambaye mu فقال yace هل رأى أحد منكم رؤيا akwai wani a cikin ku da ya mafarki a wannan daren da ya huce قلنا لا muka ce babu قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce لكني رأيت الليلة sai dai ni رجلين yayi na yi mafarki a daren nan na yi mafarki da wasu mutum biyu أتياني sun zo min فأخذا بيدي suka kama hannuna فأخرجاني إلى suka الأرض fidda ne المقدسة zuwa ƙasa wadda take a tsarkakewa فإذا رجل جالس da muka je wajen sai na ga wani mutum a zaune ورجل قائم ga kuma wani mutum a tsaye نعم بيده a hannunsa قال بعض أصحابنا أم س- موسى a- a a sashen ruwayar wasu cikin malamanmu daga musa ibn isra'ila tabu zaki نعم كلوب من حديد wato akwai arabtaki na bakin karfe a hannunsa shi wannan ɗayan da yake a tsayen yudkhiluhu fi shidqihi wato shi buhari yake faɗa cewa shi bai ruwaito wannan daga shi musa da ismaila tabo zaki ba na'am malaminsa amma a cikin abokan neman iliminsa akwai wanda suka ce ai ya faɗa da haka na'am yana shigar da wannan arabtakin a cikin mukamukansa hatta yabluga qafa har sai ya kai ƙesa
summa yaf'alu bi shidqihi al-akhar min sannan ya sai dhalika aikata da ɗaya mukamukan nasa in ya yi da mukamukan ɓangaren dama haka ma zai da mukamukan ɓangaren hagu wa yalta'imu shidquhu hadha a mukamukan nasa ya haɗe
fa ya'udu a sake mai da shi ga waccan halittar da yake ta farko fa yasna'u mislahu ya sake yin haka yana taiwa kansa azaba da haka qultu ma hadha sai na ce da mutanen nan biyu da suka kama ni suka kai ni wajen wannan kuma menene qala in suka taliq ce mu ci gaba da tafiya an talaqna muka ci gaba da tafiya hatta ataina ala rajulin murtaji'in har muka je wajen wani mutum wanda yake yaki shingida Ala alaka kafahu.
fahu akan kiyarsa wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi Ga- tirin A- ga wani mutum ya tsaya a kansa da wato dutse aw sakharatin ko katuwar dutse fa yashdahu bihi ra'sahu yana tafasa kan mutumin nan da shi sai ya daga yi saka masa aka aji ya fashe sai kuma a mai da kan nasa yadda yake a sake daga dutsen fa iza darabahu idan ya doke shi idan ya doke shi tadahada al-hajaru sai dutsen ya gangare daga kan nasa bayan ya fasa kan nasa ya rotsage shi fan dalaka ilayhi sai ya koma hannun shi wancan mai- mai mai daga dutsen ya kwada wannan li ya'khuzahu dan ya dauka fala yarju ila hadha a baya komowa zuwa wannan kafin a sake sako shi wannan wanda aka fasa kan nasa sai kansa ya koma ya- daidai kamar ba a fasa ba wa adara suhu kama huwa a kansa ya koma kamar yadda yake fa ada ilayhi sai mutumin nan mai dutsen a hannu ya dawo gare shi fa darabahu ya sake sakan masa dutsen nan qultu man hadha sai na ce da su wannan kuma fa wane ne qala in suka ce taliq mu ci gaba da tafiya fan dalakana muka ci gaba da tafiya muka ci gaba da tafiya zuwa wata hanya wani kwari misl tanuri kai ka ce wajen tanderu ne alahu dayyqun saman ya yi kunci wa asfaluhu wasi'un amma ƙasan da faɗi
ya tawakkadu ta taunaran yana ta ruruwa wuta gaggaga daga ƙasa fa iza qataraba irtafa'u idan ya je kus idan ya zo kusa sai su ɗaga hatta kada an ya kharju har sai suna dab da a ce za su fito su wanda suke ciki idan wutan nan ta tsananta gare su sai a ga sun yi sama kamar za su fito fa iza khamadat amma idan wutar ta lafa raja'u sai su fiha koma cikinta kamar tanderin nan wa fiha rijalun wa nisa'un uratun a cikin wannan abu mai kamar tandero akwai wasu maza da wasu mata tsirara
fa qultu man hadha na ce da wannan mutane da suke ɗauko ni suka kawo ni wajen wa'annan fa qala suka ce intalik kai dai mu ci gaba da tafiya fan dalakana muka ci gaba da tafiya hatta ataina ala naharin har muka je wajen wata ƙorama ta jini fihi rajulun qa'imun ala wasadin nahari ga wani mutum ya tsaya a tsakiyar ƙoraman nan rajulun bayna yadayhi hijaratun ga wani mutum a gabansa akwai duwar wasu fa qabala ar-rajul alladhi fi an-nahari shi wanda yake cikin ƙoramar sai ya taho wajensa fa iza arada an ya kharuja idan yana nufin ya fito daga koraman nan ta jini ramar rajulu bi hajarin shi wannan mutumin da yake daga waje sai ya ɗau dutse ya jefa masa a baki faraddahu sai ya koma haisu kana ya koma tsakiyar korama وجعل كل ما جاء ya zama duk ليخرج sanda ya zo don ya fito لما في في shi wannan da بأجله yake daga wajen sai ya jefa masa dutse a baki sai فيرجع كما ya koma كان tsakiyar koramar yadda yake فقلت ما هذا na ce "A'a, wannan kuma menene قال انطلق kala suka ce da ni in ɗali muka ci gaba- mu ci gaba da tafiya muka فانطلقنا ci gaba da tafiya حتى انتهينا إلى har muka sadu روضة da wani dausayi kore فيها شجرة ga wata عظيمة katuwar bishiya a dausayin nan وفي أصلها شيخ Ga- وصبيان ga wani a gindin bishiyar nan akwai wani dattijo da wasu yara daura da shi وإذا رجل قريب من الشجرة sai ga wani mutum kusa da bishiyar nan بين يديه نار ga wuta a gabansa يوقدها yana hura ta فسئل بي في الشجرة suka ɗora ni suka hauda ni kan bishiyar وأدخلاني دارا suka shigar da ni wani gida لم أر قط أحسن منها ban taɓa ganin gidan da ya fi wannan gidan kyau ba da ɗai فيها رجال akwai شيوخ mazaje a وشباب ciki wasu tsofaffi wasu samari ونساء akwai وصبيان mata akwai yara ƙanana ثم أخرجاني sannan ka منها fito da ni daga gidan فسئل بي suka hauda ni شجرة bishiyar nan فأدخلاني دارا suka shigar da ni wani gidan gidan da yake ya ma fi kyau ya wa afralu Wa ya afralu.
fi na fiye da wancan فيها شيوخ wannan gidan shi وشباب ma dai akwai tsofaffi akwai samari a ciki فقلت sai na ce da su طوفتما طوفتماني ليلة kun yawo da ni wannan daren فأخبراني أما ina so رأيتم ku bani labari duk abin da na gani menene قال نعم suka ce kwarai za mu baka labari أما الذي رأيته يشق شركه amma da ka gani ana tsaga mukamukansa فكذاب ƙari- makareci ne يحدث بالكذبة ya zo ya faɗi ƙarya ya tsara ƙarya ya faɗa تهمل a عنه ɗauki ƙaryar daga gare shi حتى تبلغ hatta الآفاق yawo ta gama sassa فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة wannan ne yasa ake taimasa yadda ka gani dinnan har zuwa ranar alkiyama azabar da ake masa kenan har kuma zuwa ranar alkiyama
والذي رأيته يشتق رأسه wanda ka gana rotsage kansa رجل علمه الله القرآن mutum ne da Allah ya sanar da shi Qur'ani فنام عنه بالليلة da dare bai tashi ya karanta ba bai tashi ya yi sallah ba balle a ce ya karanta Qur'anin nan a ciki bai tashi ya ɗau Qur'anin ya karanta ba ولم يعمل فيه بالنهار kuma da rana bai aiki da abin da yake cikin Qur'anin ba
يفعل به إلى يوم القيامة yanda ka gani ana rotsa ga kannan nasa haka za a yi taimasa har zuwa ranar alkiyama
والذي رأيته في السقب wanda ka gani a cikin kwar- kwarin nan kororon nan فهم الزنا mazinata ne
والذي رأيته في wanda ka النار gani a ƙoramar آكل الربا masu cin riba ne
والشيء في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام dattijan da ka gani a gindin bishiyan nan to annabi ibrahim ne ba daɗin allah alaihi salatu wassalam والصبيان حوله أولاد yaran da الناس suke daura da shi 'ya'yan mutane ne
والذي يوقد النار وال- مالكم wanda kaga yana ta hura wutan nan maliku ne خازن النار mai tsaron wuta والدار الأولى التي دخلت gida na farko da ka shiga gida ta farko da ka shiga دار آمة المؤمنين gida ne na jama'ar musulmi gaba ɗaya wato ba ta keɓantattun musulmi ba
وأما هذه الدار amma wannan gidan da kaga ta fi فدار الشهداء ita ce gidan da za a sa wanda suka yi shahada wajen yaƙi وأنا ko جبريل wanda suka yi shahada مم.
eh, ba gaba ɗaya ma kenan Mm.
fa wanda jibrilu ya ce ka gani da nake faɗa ma magana nan ni ne mala'ika jibril وهذا ميكائيل wannan kuma wanda muka taho tare da shi shine mala'ika mika'ilu فرفع رأسك amma daga kanka فرفعت maza Allah رأسي sallallahu alaihi wasallam yace sai na daga kaina فإذا فوقي مثل السحاب sai ga wani abu kamar girgije a sama na ga wani abu kamar hadari daga sama ألا sai suka ce ذاك منزلك kaga can nan ne gidanka kai a aljanna قلت دعاني أدخل adkhul manzili sai na ce da sato ya ne man tunda gidana ne in shiga قال suka ce إنه بقي لك عمر ai akwai ragowar rayuwa irin ta duniya da ta rage ma لم تستكمله baka riga ka gama wannan rayuwar ba ولو استكملت da a ce ka gama wannan rayuwar أتيت da sai منزلك ka zo gidan nan naka sai ka dawo wannan gidan naka
باب موت يوم الاثنين babu faralar mutuwa a ranar litinin faralar mutuwa a ranar litinin حدثنا مولى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت aisha ta ce دخلت على أبي بكر رضي na shiga الله da abubakar عنه allah ƙara yadda gare shi فقال في كم كفنتم wato النبي yana صلى الله عليه cikin rashin وسلم lafiya rashin lafiyar da a yi ta ne ya wafati sai ce da ni a tufafi nawa ne kuka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likafani قال في ثلاثة أصواب أصواب man aisha ta ce da shi mun masa likafani a tufafi uku بيض farware سهولية takar sahula ليس فيها قميص ولا ba a إمامة tsaya fidda riga ko rawani a ciki ba
وقال لها في أي يوم توفي النبي سيكون صلى ما- الله عليه وسلم sai da abubakar ya sake cewa da aisha a wata rana ce aka karɓi ran manzon allah sallallahu alaihi wasallam قالت ta ce يوم ranar الاثنين litinin قال فأي يوم هذا sai ya ce da ita to yau wata rana ce قالت ta ce يوم الاثنين a ai ranar litinin ce قال sai abubakar ya ce أرجو فيما بيني وبين الليل ina sa ran a ce Allah ya karɓi raina daga yanzu zuwa a ce rana ta faɗi
فنظر إلى صوب alaihi ya Alaihi.
dubi wani ta- tufafi da yake jikinsa كان يمرض da فيه ake masa jiya a cikin wannan tufafin به ردأ من زعفران akwai wani alamar ah, rini na za'afaran a jikinsa فقال ya ce اغسلوا ثوبي هذا in na cika kun ga wannan tufafin na ku wanke shi وزيدوا عليه ku ثوبين ƙara tufafi biyu a kai ya zama uku a yi min likafani fa kafinuni fiha ku yi min likafani a ciki قلت sai na ce da shi إن هذا خلق a aisha ta ce na ce da mm, eh, abubakar ai wannan tufafi ya tsufa قال sai ya ce إن الحي أحق بالجديد من to الميت me za ku ce sai kun ɗau sabo don ku yi min likafa ne ai mai rai shi ya fi cancanta a ce ya yi amfani da sabon tufafi fiye da wanda yake ya mutu
إنما هو للمهلة shi ɗan wakaci ne kaɗan tufafin nan ɗan wakaci ne kaɗan ya tsufe
فلم يتوفى حتى أمسى من الليل من ليلة الثلاثاء amma Allah bai kaddara an karɓi ran abubakar ba falamita waffa ba a karɓi ransa ba hatta amsa har sai da ya maraice daga daren talata sannan Allah ya karɓi ransa
ودفن قبل أن يصبح aka binne shi da dare kafin ma a ce gari ya waye
با موت الفجعة باب- البغتة babu mutuwa fuja wato wadda take ta zo ba zato ba tsammani bagadatu din badali ne daga fuja ce نعم حدثنا سيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر.
قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam إن أمي ابتتلت ah, نفسها hakika uwata an raba ta da ranta ba zato ba tsammani وأظنها لو تكلمت a ina zaton da a ce ta samu damar magana تصدقت za ta yi sadaka da wani abu daga cikin dukiyarta هل لها أجر إن تصدقت عنها za ta samu lada idan ne mata sadaka قال نعم ya ce kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai kuwa
باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم babu abin da ya zo a game da siffar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وأبي بكر da kuma siffar kabarin sayyidina Abubakar وعمر da ka- siffar kabarin sayyidina Umar رضي الله Allah ya kare عنهما yadda a gare su
فأقبره a cikin Qur'ani summa amatahu fa aqbara أقبرت الرجل akan ce aqbartu rajula إذا جعلت له قبرا idan ka sanya masa kabari in ka sanya shi a cikin kabari وقبرته ana cewa aqbartuhu da fantuhu دفنته na binne shi a kabara ya rikan masa kabari daga kabara ko ya binne كفاتا ce a cikin dai Qur'ani Allah yana faɗa alam naj'alil lara kifata يكونون فيها أحياء ai suna zamowa a cikin ƙasa suna rayayyu ويدفنون فيها wa أمواتا yudfanuna fiha za a binne su kuma a cikin ta bayan sun mutu
حدثنا shine إسماعيل alam naj'al lara kifata ahya'an wa amwata haddasani Sulaiman Mm.
an yi shamin ها ta وحدثني محمد بن عرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة قالت Aisha Allah ya kare yadda a gare ta tace إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعز- ليتعذر في مرضه haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana kawo hanzari a halin rashin lafiya
أين أنا اليوم yana tambaya yau ina ne yau ina nake kwanan in wace ce a cikin matana aina ana gadan gobe kwanan wace ce istibdal yawmi aisha yana ganin jinkirin zuwan ranar aisha ya fi son a ce ranar aisha ce falamma kana yawmi yayin da manzo Allah ya zamo a- wato yayin da ya zamo rana ta ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a waje na qabadahu Allahu baina sahari wa nahari ubangiji ya karɓi ran manzo sallallahu alaihi wasallam tsakanin cinyata da kirjina wa dufina bi baiti aka binne shi a ɗakina
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن هلال عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ta ce قال رسول الله من صلى قال الله صلى الله عليه عليه وسلم وسلم يا في شيخ؟
مرضه الذي لم يكن منه a rashin lafiyarsa wadda Allah bai kaddara zai tashi ba daga gare ta لعن الله اليهود yace والنصارى Allah ya lance Hudu da Nasara اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا sun mai da kaburburan annabawansu masallatai لولا ذلك in ba don wannan magana ba أبرز قبره da sai a fito da kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam غير أنه خشية أو خشية sai dai أن manzo يدخل Allah ya مسجدا ji tsoro ko an ji tsoron a mai da shi gurin da za a ringa sallah
وعن هلال مم.
قال dan yace كناني أروة بن الزبير a wato ibn Zubair ya min alkunya ولم يولد لي alhali ba a haifa min da ba shi wancan hila hilalu din a, wanda i- Abu Awana ya ruwaito hadisin daga gare shi shine yake faɗa haka
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التماري أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم شوى.
منما ya ga kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam an daga an masa tozo
حدثنا فروت حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمن الوليد بن عبد الملك yayin da bango ya faɗo musu a zamanin da Abdul- walid ibn abdulmalik yake sarauta أخذوا في بنائه suka haɗu a cikin ginin bangon خبر لهم قدمه sai alama kafa ya bayyana gare su ففزقوا suka firgita وظنوا أنها قدم suka النبي صلى zaci الله عليه kace وسلم ake kafar manzo ce sallallahu alaihi wasallama فما وجدوا أحدا يعلم ذلك suka kasa gane wanda zai tantance musu حتى قال لهم عروة sai da urotu ya ce da su لا والله ما آه.
هي قدم ba النبي صلى kafar الله عليه manzon Allah ba ce وسلم na rantse muku da Allah ما هي إلا قدم wannan عمر رضي الله kafar عنه sayyidina Umar sai Allah ƙara yadda gare shi وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير cewa Aisha ta yi wasiya ga dan yar uwarta shine Abdullahi ibn Zubairi Allah ƙara yadda a gare su لا تدفني معهم kakka ce za ka binne ni tare da su wato tana nufin tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ودفني مع صواحبي ككي- ببقيء ka kai ni inda ake binne abokan zamana matan manzo sallallahu alaihi wasallam a baki a ka kai ni can ka binne ni
لا أزكى به أبدا ka a ringa cewa za a ringa kururuta lamarina da cewa yodi cikin matan manzon Allah ne kaɗai ce ga kabarinsa ga nawa gwamma a kai ni can abin ne
حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون العودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله na عنه ga marim na haɗa Allah ya ƙara yadda gare shi قال ya ce da يا عبد ɗansa الله بن عمر bayan abu nu'unu'a ya soke shi ya ce kai abdullahi اذهب إلى أم ka je المؤمنين wajen uwar mummune ita ce Aisha, Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta فقل ki ka ce mata يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام Umar na ɗabiya ya ce yana gaishe ki ثم صلها sannan ka roƙe ta ta yadda min abin ne ni tare da abokaina biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar قالت ta ce كنت أريده لنفسي ai ko da can wajen kaina ne wa tanadi فلأسرنه اليوم على نفسي amma wallahi yau zan fifita Umar akan kaina فلما قبل yayin da yadda Abdullahi ya dawo daga wajen Aisha قال له ما لديك sai Umar sai na Umar mahaifinsa ya ce da shi ya wata amsa ta baka قال أذنت لك يا أمير المؤمنين sai Umar ya sai na Abdullahi ibn Umar ya ce da mahaifinsa ai ta ce ta yadda abin ne ka ya amiral mu'minin Kala, yace ma kana shay'un ahamma ilayya min zalikal marja'i.
ba wani abin da ya fi damuna daga wannan makwancin magana kabarin nan Fa idza qubirtu idan Allah ya sa an karɓi raina fahamiluni ku ɗauke ni ku ɗauki gawata thumma sallimu sannan ku kai ni gidan Aisha ɗakin Aisha ku yi sallama thumma qul kai a- Abdullahi ka ce yastazin Umar ibn Khattabi Umar ibn Haddab yana neman izini kayan aznan li idan ta yi izini gare ni to fadfinuni ku binne ni wa illa idan ku ba ta yi izini ba farudduni ila to ku mai da ni maqatil zuwa inda sauran musulmi suke binne matattunsu.
inni la a'lamu ahadan ahadda bi hadha al-amri min ha'ula in nafari Ni ban san wanda yake ya fi cancanta da maganar hilafa ba fiye da wa'annan mutane allazina tuwfi rasulullahi wanda aka fara ran sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wa sallama wa huwa anhum radin alhali yana mai yarda da su faman istahalaku ba'di wanda duk suka ce ya zamo halifa bayana fa wal khalifatu ya zamo shine halifar ni ba zan ayyana wani ba amma dai wa'annan mutane da har manzon Allah ya yi wa fati yaddaddu ne wajensa duk wanda suka ga za su sa su sa
fasma'u lahu wa ku ji di'u gare shi ku bi fasamma usmana ya faɗi mutum shida su ne sayyidina usman wa da aliyan sayyidina ali wa da sayyidina dalhata dalha wa da sayyidina zubaira zubairu da sayyidina abdurrahman ibn auf da sayyidina sa'd ibn abi waqas anan ba a faɗi a ba ubaida ba saboda ya riga ya mutu a sayyidina zaid ma ba a faɗa ba saboda baya nan
wa walaja alayhi shabun min al-ansari a wani mutu- wani saurayi daga mutan madina ya shiga wajen sayyidina umar yana wannan halin faqala sai ya ce da shi abshir ya amira Kai munna. ya sarkin mummune bi bushrallahi daga muwakka da Allah in ka je wajen Allah za ka samu kyakkyawar karbuwa wajen Allah kana laka min al-qadam fil islam ma qad alimta ka yi aiki kwarai tuntuna a musulunci abinda kwai kanka ka sani thumma sulibta sannan aka zo aka baka halifa fa adalta ka yi adalci thumma shahadatu ba'da kuma a hadha ƙarshe kullihi.
ka zo kai shahada bayan duk wannan faqala sai sayyidina Umar ya ce da saurayin nan laitani ya bana akhi wa zalika kafafan la Yi.
alayya wa laliya ya ce ya ɗan uwana ina ma a ce filafancin nan da ne abin zan tashi ban eh, ba a bi ni ba ban bu ba ina ma a ce za a tashi a halin ba a bi ni ba ban bu ba
usul khalifata min ba'di bil muhajirin al Ina yi awwalin wa khairan wanda yake wasi wanda zai zama halifa bayana ne masa wasiya ya kula da muhajirai na farko ya kyautata musu an ya'rifa lahum ya haqqahum san haƙƙinsu wa an ya'faza lahum ya hurmatahum kiyaye musu alfarmarsu wa usi bil ansari khairan ina yin wasiya cewa lalle wanda zai zama halifa ya kula da mutanen madina
alladhina tabawwa'u ad-dara wal Su ne imana wanda suka zauna a madina suka yi riko da imani an yuqbala min muhasinihim an a karɓa daga wanda min musulmin daga wanda ya kyautata a cikinsu wa yufa an musihim kuma a yafe wanda ya munana a yafe wa wanda ya munana a cikinsu wa usi bi zimmatillahi wa zimmati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama ina yi masa wasiya cewa duk wanda yake sun shiga cikin alkawari na Allah ko alkawarin manzo sallallahu alaihi wasallama an yufa lahum bi a ahadihim cika musu alkawarinsu kada a yarjejeniya da wasu wanda ba musulmi ba a zo ana warware yarjejeniyar nan wa an yuqatala min wara'ihim a yaƙi duk wanda ya ce zai amka musu wa an la yukallifu fawqa da'atihim yukallafu ne musu wasiya cewa kada a kallafa wa ahalu zimmati din nan wani abu wanda yake yafi karfin su da abin da za a dora musu ya zama abu ne wanda za su iya
babu ma yunha min sabil amwati babu abin da aka hani daga gare shi daga zagin matattu cewa ba daidai ba ne a zagi matattu kowane matacce ma balle ko mataccen da yake ya danganta ga wani wani ɗaukaki kawai ka ce kai in ba in ba ka taba shi ba wai wai ba kai addini ba subhanallah حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت Aisha Allah ya kara yadda a gare ta tace قال النبي صلى Annabi الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce لا تسبوا الأموات kan ku ce za ku zagi matattu فإنهم قد أفضوا hakika إلى ما su sun قدموا riga sun sadu da abin da suka aikata ورواه عبد الله بن عبد القدوس مم.
عن الأعمشي ومحمد بن أنس عن الأعمشي تابعه علي بن الجعدي وابن أرأرة مم.
وابن أبي أدي مم.
عن شعبة باب ذكر شرار الموتى babu ambatan wanda suke miyagu ko ƙarshen lalacewa a cikin matattu
حدثنا عمر بن عبس حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني أم- عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال yace قال أبو لهب Abu عليه لعنة Lahab الله alaihi la'anatullah للنبي صلى الله عليه yace وسلم da Annabi sallallahu alaihi wasallama tabban laka Sa'ir al-sa'il al-yawmi al hadha da autana ونزلت تبت يدا أبي لهب sai sura tabbata da abi lahabin ta sauka to wato shi abu lahab ya faɗi wannan ne lokacin da aka saukar da wa'anzir ashira ta kalakarabe sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hau kan safa yace ga yaƙi ya ci ku sai mutanen makka suka haɗu ya ce ya bani abdulmuttalib idan na baku labari cewa a kwarin dutsen nan akwai dawakai da suka kawo muku hari za ku yadda da magana ta suka ce kwarai a tun da kake ba ku taɓa sanin ka faɗi magana da ba gaskiya ba sai maza Allah ya ce to ni ina yi muku gargaɗe ku sani akwai azaba mai tsanani nan gaba To shi ne- shi abu lahab ya faɗi wannan maganar a shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa wa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ka saukar da tabbata da abi lahabin wa tabba to ya alhamdulillah lokacin ya yi ko? Eh, lokacin ya yi. Akwai tambaya da sauran.